أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله عل- سميعا عليما آه الله سبحانه وتعالى yana faɗa yana cewa la yuhibbu jahra bis-su'i min al-qawli Allah subhanahu wata'ala baya son wato bayyana abu mara kyau na magana ayi magana mara kyau a bayyana ta faɗe ta Allah baya so subhanahu wata'ala malamai suka ce duk inda hubbu ya zo ko bughd ya zo a Qur'ani aka sif- aka sifanta Allah da shi wato farkon Allah ya mustahili ne ya kama Allah ƙarshen ne ake dubawa wato ka ji abu kana son sa ya dame ka a zuciya kana son sa kaman yaya wannan ya kuru ga Allah subhanahu wata'ala amma in kana son mutum duk abin da yake so zaka masa duk abin da baya so zaka kiyaye shi shi to wannan shine in Allah yana son abu to shine cewa duk abin da yake mai kyau zai masa abin da baya so ko Allah zai kiyaye shi to kamar nan kenan an ce Allah baya son abu wato zai ukuba akan abun in aka yi wanda a baya so subhanahu wataala shine Allah yake cewa la yuhibbu jahra bisu'i min qawli Ah, ana faɗan asbabun nuzul na wannan aya ah, wanda dai aka fi tabbatarwa shi na sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana zaune a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai ya yi- ya masa magana kamar ta cin fiska haka to sai bai rama ba ya sake masa bai rama ba annabi kuma na zaune sallallahu alaihi wasallam sai dai na uku sai annabi sai abubakar ya rama daga rama abubakar sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya bar wajen sai abubakar ta ya rasulullahi sau biyu yana mini ban rama ba shi ni ko na ya ɗaya kawai an miƙe ya ce eh lokacin da yake maka mala'ika ne Allah ya turo yana kare ka in ya faɗa sai ya karyata shi ba haka ba ne in ya wajen karyata shi ba haka ba ne to amma da karama sai shaidan ya zo ka san ni kuma ba na zama waje da shaidan shi sa na tashi kenan wannan Allah baya son a bayyana magana mara kyau a faɗe ta illa man zulima sai dai wanda aka zalunce shi ba shi wanda aka zalunta akan yana da dama ya faɗi abin da aka masa na zaluntarsa da aka yi shi ya sa malamai suke cewa a ko asali ne ma cewa wanda suka yi zage-zage wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan to duk abin da aka suka faɗa zai koma wanda ya fara shi zai ɗauki laifin gaba ɗaya wanda ya fara zagin matukan dai shi wanda aka zalunta bai ƙetare iyaka bai yi zagin da ya fi wanda wancan ya masa ba a to shi yasa kenan an ba shi wanda aka zalunta kan ya faɗi abin da aka masa tunda wani sababin nuzuli ya nuna cewa wani ne ya sauka gidan wayansu bakonta to sai wasu masa abin da ya kamata a yi wa bako ba to da yi sai yana faɗin cewa kai suwa ne dai gidan suwa ne nan ba karamci ba a kula da baki to sai ya zama to shi ma nan kenan aka ce ai in wannan ma ya zama kenan haƙƙi ne a girma bako in ba masa ba shi yana dama ya faɗa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a shi fasiki a faɗi abin da yake cikinsa na na fasikanci don mutane su guje shi to akwai kenan abubuwa da ake istisna'i wajen faɗan malamai suna cewa babu giba ko shi ma asali ne na hadisi babu giba a cikin mutum uku jagora wato jagora wanda ya zama baya yin adalci ya zama jahiri to ba laifi a faɗa don ya gyara haka kuma wanda yake fasiki mai bayyana fasikancin safili shi ya ba, ba, ba, ba laifi a faɗa don ya keta hurumin kunya da ya ɓoye to sai a ji kunyan faɗa watan da ya bayyana ya keta hurumin kunyan kenan in an faɗa shi ma ba za a ce an ci namansa ba haka kuma wanda yake mubtadi'i wato mai aikin bidi'a ko yana kiran mutane zuwa ga bid'ar tasa shi ya babu laifin an fada saboda shi ya ba za a ci an yi giba a kansa ba kenan la yubullahu jarimi su yi mira kauli illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi to wannan kam yana da dama ya fada amma shi ma da ya yafe da yafi kamar yadda ayoyin gaba za su yi bayani wa kana Allah sami'an Allah subhanahu wata'ala sami'an yana jin abin da ake fada aliman kuma yana sane da abin da ake aikatawa don haka kenan si wajen su'un nan da da su'un na faɗa da na aikatawa duka Allah baya so a bayyana subhanahu wata'ala kuma na koyewan ma Allah ya hana wala wala ta karfa waye ma zahara min hawa ma batana duka kenan Allah yana hana kana Allah samian aliman Allah subhanahu wata'ala yana ji mai ji ne subhanahu wataala aliman kuma masani ne kuma da aka ci malamai suka ce a wajen munasaban ayoyin da yake a baya Allah ya yi bayanin munafukai billa billa ya tona a su abinda suke yin abuye ne amma Allah ya zo ya tona billa billa billa billa kuma za ci a to Allah ko kai ka hana fa ai bincike irin wannan a tona asiri ya ce a'a ai wanda ya zalunci kan don an tona asirinsa ba komai ai sun zalunci manzon Allah sun zalunci sahabban za su daga don an tona asirinsu ba komai an tona asirinsu wannan munafukai in tuddu khaira na tufu aw tafu an surin fa inna allaha kana afuwan qadira batun an yi maganan ba a so a bayyana aiki mara kyau ko magana mara kyau sai dai wanda aka zalunta shi yana dama faɗa wanda aka zaluncin da aka masa a shi alheri fa shi alheri kam in tuddu khairan shi alheri in ka bayyana shi ma ba damuwa a wata ku haka in ka ɓoye shi ma ba damuwa shi dai in ka bayyana ya zama makaranta kenan ka koya wa wani shi ma ya yi alherin don wani kana yi shi ma zai koya ya ka samu ladan kanka ka samu ladan wanda ya koya a wajenka addalu alkhairi ka fa'ilihi sannan kuma in ka ɓoye kuma shi kuma ɓoyewa a yin ya fi wato kusa da ikilasi cewa riye bai cika shiga cikin abin da aka ɓoye aka yi ba da haka shi za ke shi alheri kam in an bayyana shi ma a bayyana in an ɓoye ma a ɓoye sai dai misali kamar wajen zakka a malamai suna cewa ita a bayyana ta a fili ya fi a ɓoye ta saboda ita farilla ne wanda Allah ya farata ba kamar sadaka ba inda duka ya tafi autafu an su'in haka kuma idan ka yafe abinda aka maka mara kyan baka ambatan ba sai ka yafe to wannan fa shi Allah yake so fa inna Allah kana afuwan qadiran shi Allah subhanahu wata'ala shi yana da ikon kamawa amma kuma sai ya yafe shi yasa ake faɗa cewa makarin makarlaki inda layi guda uku ne wato alaye manya-manya na girma manya a wajen Allah guda uku an tafu amman zalamaka wa tuɗi man haramaka wa tasilu man qata'aka aw mimma hadha ma'ana cewa ka yafe wanda ya zalunce ka sannan kuma wanda ya hana ka ka bashi wanda ya yanke baya sada zumunta da kai ka sada zumuntan to wannan manyan halayen girma kenan manya guda au kenan a wajen Allah subhanahu wata'ala shi ne Allah yake faɗa a nan in an maka abu mara kyan ma abinda ake so ka yafe shi ne ake nema ka yi abinda Allah yake so ka Allah ya saka maka da yafiyan da ka yi amma kuma in fa za ka rama fa fajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fa wana fa wasa fa ajru alallahi in za ka rama to ka rama daidai yanda aka maka misali ya zage ka ce to dai Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ni dai an zalunce ni ban ji daɗi ba Allah ya isa Allah ya isa to amma in shehu yana cewa karka yadda ka ce masa shege wajen gai wajen rama za ka zage karka yadda ka ce masa shege don ce masa shege zai sa a yi mutum bulalan haddi na kazafi saboda haka kenan wajen lamarin ma kalmomin da ya maka zama kalmomin irin yadda ya maka karka ketare ka wuce yadda ya maka amma da ka yafe da yafi tun daga Allah subhanahu wata'ala ya mana ikon kamawa amma sai ya yafe to kai ma kai irin wannan hali na Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya da halaye 313 duk wanda ya koyi ɗaya a cikin 313 nan zai shiga aljanna ashe kenan ana koyon halayen wannan na girma kenan kai ma sai ka yafi bayan za ka iya karaba amma ka yafi sai Allah ya saka maka fa inna Allah kana haka Allah ke subhanahu wataala bai gushe ba afuwan mai ga mai yafewa ne kadira bi ikon kamawa ne ba da da ikon da suka mako sai ya yafe subhanahu wataala innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون, ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا watan na azabin muhina a ci gaba da bayanin ayoyin da aka wuto cewa ya yi wallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin anzala min qabl na ga gudu rasulihi wa dalla dalalan ba'idan to shi na ka ci gaba da bayani duk fa wanda ya kuskura ka sani cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wayannan wanda suke kafircewa Allah subhanahu wata'ala da manzannin Allah subhanahu wata'ala wa yana faru gaban Allah wa rusulihi suna nema su bambanta tsakanin manzannin Allah su ce sun yadda wani annabi ne wani ba annabi ba a ba su imani da wani sun imani da wani to duk wannan Allah ya hana imani da saura ba zai cika ba sai kai imani dukkan annabawan Allah gaba daya wai za a faru game da kunu ribadin suna ta mun yi imani da wani su a cikinsu mana ku ribadin a mun kafir wani su a cikinsu misali kamar su yahudu suna cewa sun kafir cewa annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar su ma nasaran suna cewa sun yi da annabi isa ma sun kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan ba zai kai so dole sai yi imani da annabawan allah gaba daya wai za su duba za ka sabilan wai suna so su samu hanya tsakanin nan cewa su ba kafirai ba kuma su ba su yi maye da wayansu annabawan Allah ba Allah ya ce ina ba haka ba ne ula'ika humul kafiru na haƙƙan a wa'annan kan ma su ne kafirai na gaskiya duk wanda bai yi imani da annabawan Allah gaba ɗaya ba bai yi imani da ban Allah gaba ɗaya ba bai yi imani da mala'iku gaba ɗaya ba bai yi ma da tashin kiyama ba wayannan kafirai ne na gaskiya ke don wayannan su ne ainihin imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rukunan imani za su ya ga sayyidina jibril wajen da ya tambayi iman an tuna billahi da mala'ikati wa kutubi rasulihi wal yawmil akhir wal qadri to ashe ke wannan sun rubun imani in ba same su ba mutum ya zama kafiri Allah ya kiyaye mu ashe kenan Allah ya faɗa a cikin suratul baqarati cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط آه وما أوتي موسى وعيسى وما تبين ربنا ونحن مسلمون دول كان سي أمر wannan gaba daya imani yake cika mutum ya zama mai na gaskiya wala yakun kafiruna haqqan duk wanda bai da wannan imani ba to wayannan su ne kafirai na gaskiya in ma suke su ne ne ƙarya suke yi su ba mu'minai bane su kafirai ne a wajen Allah subhanahu wataala watan na yake na azaba muhinan tun da kafirai kuwa Allah ya riga ya shirya wa kafirai wata azaba ta walakanci azaba mu take nan Allah ya kiyaye mu
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله أما هو إن أنا ذكر إيماني ده الله ورسله ده دكا من ظن الله قبادا ولن يفرقوا بين أحد منهم وسرب سورة تكلم أن الله سرب قوة نسي إيمان سو قبادا to wayannan kan safa nuti ujuran da sanu za mu ba su ladansu nan ana magana kenan da yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya kai dawo Madina ya samu Yahudawa a Madina Abdullahi ibn Salamin kamar da ya zo gaba yana cikin manya-manyan malamai da manzon Allah ya same su a Madina Yahudawa amma shi da ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ganin manzon Allah ji sai na gane wannan ba fuskan makaryaci bane daga ganin fuskan sannan fuskan makaryaci bane lalle annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita duk alamun da yake nunawa na wanda na sani na cewa annabin Allah ne na gani sai dai amma akwai tambayoyi guda uku da aka ce wannan ba wanda ya zo sai annabin karshe sai na sai na tambaye su sai na ce masa ya rasulullahi menene a me yasa ɗa wani lokaci sai ya yi kama da uba wani sai ya kama da uwa me yake kawo ka manzon Allah ya ce eh idan uwa da uba suka kwanta irin kwanciyar aure to idan suka kawo ruwa idan ruwan uwar ya hawa kan ruwan baba sai yaro ya yi kama da uwa in kuma ruwan baban ne ya kan ruwan uwa sai yaro ya kama da baba ya ce to menene abin da ake fara maraba da shi wa 'yan aljanna a aljanna sai ya ce hantan kifi annabi ba shi amsa haka ya ta ya baccin ka yake wata ya taɓa manzon Allah ya baccin ka yake ya ce in ga ina bacci ido na ne a rufe amma zuciyata ba ta bacci ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi imani sai ya ce ya rasulullah wannan a tambayan an ce ba wanda zai iya amsa ta sai annabin karshen zamani manzon Allah ce ni ma lokacin da nake tambayan ban sani ba sai ka tambaya ne sai Allah ya kawo mun amsa in baka amsa sallallahu alaihi wasallam eh to ya rasulullah ka boye ni ni ba babban ne cikin yahudawa amma duk mun gane cewa kai na karshen zamani wani abu da yana imanin ba wai ba a san kai bane amma ka boye ni ka tambaye su waye ne a cikin su sai abdullahi salam sai ya kuya annabi sallallahu ya kira yahudawa ya ce wani abdullahi salam a cikin ku suka ce a ai babban mutum kenan babban malami dan malamai kenan a cikin mu ya ce to idan ya bi ni fa suka ce hasha ina Allah ya sauke Allah ya sauke sai ya daga ikon na bi shi sai suka wuce da zagi suna zagi suna zagi ashe ga sun san manzon Allah manzon Allah ne wani abu da yake hana su imani to shi za Allah yake kawo irin wannan an yi magana akan yahudawa to sai Allah ya kawo waɗannan ayoyi wallazina amanu billahi wa rusulihi wanda da suka yi imani da Allah da manzon Allah gaba ɗaya su kan safa nuti wujuhum da zama za a biya su ladan su ba su yi asaran abinda suka yi ma na wancan addinin Allah zai biya kamar yadda aya take faɗa yudun kiflaini min rahmatihi cewa Allah zai biya su ibadar suka yi wancan addinin da inda sun musu da kuma sai a ba su ibadar suka yi wannan addini to hada a biya su in ji Allah subhanahu wataala cikin fadalansa subhanahu wataala a saboda tuyin wujurahum wai malamai kai to me yasa ake shi Allah zai ce zan biya zan biya zan biya an san ko Allah daga ya karba ya biya an gama a wai kai ne baka da wajen ajiye biyan anan shi yasa ba za a biya ka ba Allah kan ya riga ya biya an gama to amma kai ne baka da wajen karban inda zaka ajiye biyan ai yasa ba za a biya ka anan ba ka zo ka same shi an riga an biya kai ne aka ka zo ka bi biyan da aka biya ka da shi nuridu wa kana Allahu ghafuran rahiman insha Allah subhanahu wataala ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai jin kai ne Allah ya mana gafara ya jin gamu
yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alayhim kitaban min as-samai faqad salu Musa akbara min dhalika faqalu faqalu أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا
yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alayhim kitaban min as-samai فقد سألوا موسى من ذلك فقالوا أين لا جاتا أو سأقر ظلمهم ثم نظلم إن بنا جرم فنا عن ذلك وآتنا موسى سلطانا مبينا to nan za a shiga za a kawo irin ta'annuci na su waɗannan yahudawa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi labarin ga yanda munafikai suke masa a fadansa to kar abun ya dame shi ba da kawo masa irin ta'annutin da yahudawa suke yi wa annabi musa alaihi salam da yake ga sunan ana maga da su ga sunan a madina sai yahuda ana maga da su to a tona asirin su su ma a faɗin abubuwan da suka yi wa annabawan allah ya sadaka halin kitabi ya rasu lallahi su kawun ashirar kenan suka zaka zama manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu dai in kana so mu yi imani da kai to a kawo mana littafi daga sama kadan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda muke magana a kwana biyu da suka wuce akan Qur'ani cewa shi Qur'ani manzon Allah ake saukarwa shi kuma manzon Allah baya rubutawa baya karantawa amma Allah ya saka wa shehu mu dalili ya kara masa lafiya yace amma isa ne in an cewa ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba zagi ne amma shi wajen manzon Allah isani subhanahu sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya wuce maganar rubutu da karatu ne shi yana misali da wai kaman gaga mai gida mai babba ya zauna a Winners Corner ana jan a mota bai iya motan bane motansa ne ma ya iya amma isa ta sa ana ana tuka shi to amma manzon Allah kenan isa ta sa baya rubuta baya karanta ya wuce nan sallallahu alaihi wasallam shehu yana cewa in ga ana karantawa to don a samu a sani ne shi manzon Allah Allah ne malaminsa Allah ya ce wa Allah maka malam ta kun ta'alam wa kana fadlullahi alayka azima saboda haka me zai nema kuma ya karanta don ya sani wanda yake malaminsa Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ga ana rubutawa don kana manta ne a ajiye kana manta to shi Allah ya ce za mu ba da karatu ko ba za ka manta ba sannu ku riƙo ga falakansa ashe shi ya wuce magana rubutu da kafin ne sallallahu alaihi wasallam amma saboda mu'jiza shi yasa ma ya zama rashin rubutu da karatun ya zama mu'jiza don can cikin suratul ankabuti zaka ji Allah yana cewa wa ma wani mulkin gidan wa da kuma bi yaminik zalata wa mulkuluna da ce yana karatu kafin zuwan qur'ani ko yana karantawa sai ce qur'ani shi ya shi ya shirya kayansa a'a don dai a ji karatu a wajensa gashi kuma baya rubutawa baya karantawa don cikan mu'jiza sallallahu alaihi wasallam to sai yanzu wannan yawa ya ta wai me yasa ba kawo qur'anin kamar yadda aka kawo at-tawala ba yanzu ga jumlatar wahida cewa shi qur'ani ga jumla gaba ɗaya a kawo shi kuma daga rubutu a alluna daga fadan Allah a kawo shi haka ba ana karba ana rubutawa a nan ba kamar da aka a taura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji girman tambayan saboda kaman ana ana yi ana yi wa hadaran Allah kaman gyara kenan to ka san sanin girman abu yake sa a san girman abu to manzon Allah ta ji nauyin girman abu sai Allah ya ce a in ka ji girman wannan ai iyayensu sun yi wa Musa wata tambayar da ta fi wannan girma su yanzu suna cewa ne a kawo an da za kitabi na samayi a kawo littafi daga sama yadda aka a taura a rubuce daga sama a kawo shi ma a ƙur'anin haka ba ƙasa musa ya gaurin zalika hakika sun tambayi annabi musa abin da ya bi wannan girma faƙalu ainihin la'a jiharatan su banu isra'ila wato mutanen musa din kenan lokacin da annabi musa ya bar su ya ce zai je ganawa da allah subhanahu wata'ala kafin ya dawo suka bauta haɗan maraƙi kamar da zai gaba suka tsawar bauta haɗan maraƙin nan ta gaji su kashe kansu shine hukuncinsu to sai wai aka ɗauki manyansu mutum saba'in za a je kaman godiya ba da haƙuri wajen Allah subhanahu wata'ala da annabi Musa to da aka je annabi Musa yana magana da Allah yana magana da Allah yana magana da Allah da ya gama shi suka ce a Musa ba gaskiya mu ma muna so fa mu ga Allah nan ayin Allah jahatan mu ga Allah fili muke so mu ga Allah in dai ka so mu yadda mu ganshi ga muna gani gashi nan ba ka ce mana kayan magana da shi ka ba mu gan shi kana maganar da shi to wannan sai ya zama wato mu Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambayi Musa abin da yafi wannan girma ya Rasulullahi sun ce ayin Allah jaharatan a malai suka ce wai izina ma ya kamata a ce su yi izina ma da shi annabi Musa mana annabi Musa da kansa ya ce rabbi arini anzur ilayka Allah ya ce masa lan tarani to ya kuma mabiyansa zai tuturi a nuna mun Allah kuma in ganshi ka zama na ta'annuti da ke da girman kai na nuna na nuna isa Allah ya kiyaye haka wannan jam har zai zabi zulmi nan da nan sai Allah ya turo tsawa ta halaka su gaba ɗayan su to kuma annabi Musa sai ya fuskanci Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ina ma a ce kafin yanzu nan ka halaka su da ya yi sauki yanzu na kuma ta ce ni na kashe su ya Allah ya Allah ka raya su ka raya su kin sai Allah kuma ya raya su a sun mata mai bada za in ma ya min bada in ba da mai fafa na an zali kuma sai wannan sun mamanin ka ce ma na tartibin wannan maganar da ake yi bane a'a na tartibi akan inadin surtu su yahudawan ne da girman kan da suke wannan musa da irin ta'annatin da suke masa amma ai bautan dan marakin shine kafin wannan abin da ya faru shi annabi musa alayhi salam lokacin azamin a lokacin fir'auna da ya zo manu isra'ila su ake bautarwa a lokacin su ake bautarwa ana bautar da su annabi musa ya zo yantar da su aka halaka fir'auna a gabansu suna ganin ma kaman ba zai yi ba da ruwa ya haɗe ma ya halaka fir'aunan kaman ana ganin fir'aunan kan ina bai halaka ba don irin girmansa da ake ji a zuciya to sai Allah ɗauko gawan sama kowa ya ga wanda gashi nan dai ya halaka Allah ya halakar da shi sannan hankalin sai ya kwanta amma ana tsallake ruwa da aka zo waje wani wani waje ana bautan suna wasu masu bautan gumaka sai suka ce wa Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha Musa gaskiya ba mu ma yanzu abin da kuke nema ka sa mana dodonni da mota kan da suke wuta dodonni Allah ya ce kai inda ku kamun tajaluna ku da kuke da Allah subhanahu wata'ala duk irin ni'imar da Allah ya muku abin da za ku biya shi kenan ku ce a kawo dodonni ku bauta ba ba Allah za ku bauta ba to sai annabi Musa ya je wajen ganawa da Allah don a karɓo shari'a wanda za su za aiki ita a bauta wa Allah da ya tafi annabi Musa to akwai Musa Samiri shi kuma ya shi ma an tsallako da shi saboda malamai suka ce wai akwai abin da yake yi ne don wannan aka tsallako da shi amma shi ma kaman ba ba mai imani ba ne amma an ce da yake sunansa musa to kan yakan yi shiga irin ta annai musa ya rike sanda kamar annai musa yana magana ko annai musa wai wannan kamantuwan da ya da musan nan wannan ana ganin shi ne ya ba shi dawon ma ya tsallake aka tsallake ruwan da shi saboda yana kamantuwa da annai musa alaihi salam to da aka zo aka zo wajen wannan annai musa ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi wajen ganawa da allah malamai suna ce abun mamaki shi musa saminin nan ya ga kofoton dokin jibrilu lokacin da yake takawa don ana cewa ma kamar wannan kasar da ya gani na kafar dokin ta taka sai ya ga rayuwa a wajen saboda shi annabi a cikin malaka ruhu ne to sai a ga rayuwa to sai danki kasar inda kafutun dokin jibrilu ta ga sai kasar wajen to da ya zo abubuwan da aka karɓo na na banu isra na ƙibɗawa kayan ado da aka karɓa kamar don da za a fita wajen shiga tsiran ko sun karɓo aron kayan ƙibɗawa na zinaye da ado su banu isra'ila to sai suka ce a wannan asin da aka karɓo nasu a tattara da aka tattara da wannan abun sai ya dan maraƙi da shi sai ya bar faɗa wannan dan maraƙi wannan ƙasa ta dokin jibrilun nan sai ya zama yana samun motsi shi dan marƙin saboda wannan lahu kuwa saboda wannan ƙasar da aka sa masa shi ke na zai ce a ku zo ku zo ku zo ai ga dan ga allan nan da za a bautawa ai musa ya wuce ya bar allan ya tafi ya bar allan a zo ga allan nan subhanahu wataala shi ke nan sai suka zo koma da bautar dan marƙi shi annabi harun ya yi wa'azi ya yi wa'azi ina ba su harare shi ba da yawansu suka rubutawa dan marakin nan to shi ne allah yake maimaita irin wannan abin da suka yi ta sun mataka ila sannan suka riki wannan dan saniya malai suka ce nan ne irin nan ne yake nuna cewa dole kenan qur'ani akwai sabanin malaman usul wai cewa akwai idimari a qur'ani ko babu to lallai malam ka ce in an san irin wannan ayoyi dole a tabbatar cewa kai don in ba sa ilahan anan ba sun mataka sun ijal ilahan ba to duk wanda ya dan mariki sai ayan ta kama shi ya zama laifi kenan a ittaka sun ijal ilahan sun riki dan mariki sun mai da shi abin bauta shine laifin ba riki dan mariki ne laifin a rike sun mai da shi abin bauta shine laifin a dole ba da zama min ba ma ja'atul bayyinatu bayan ga ayoyi bayyanannu an halakar da fir'auna idon su suna gani ruwa ya dare sun wuce su lafiya lau kuma a gaban su fir'auna shigo ruwa ya halakar da shi ga ayoyi sun gani masu yawa sun gani amma duk da haka bai hana suka riki dan maraki suna bautawa suka bar Allah ba saboda ina da nau'in nan su yahudawa in ba fa na an zalik Allah sai muka yafe dan aka ji aka roki gafara wajen Allah sai Allah ji da shi kenan a je ku kashe kanku fautulu an fasa ku kashe kanku sai aka ba da cewa aka kawo duhu ya lullube su saboda kar wajen saran ma to sai ya shigo aka ce wanda bai waje bota dan marikin ba su sare wanda ya wata dan mariki aka ce a rana da aka wani mutum dubu saba'in da dai wannan mu alhamdu sallam Allah ana karanta mana irin wannan ne don mu san irin rahamar da Allah ya mana mu annabi sallallahu alaihi wasallam in ka saba wa Allah tsakaninka da Allah kawai ka ce Allah na tuba sai Allah ce je kana maka gafara ba da maka ga wani ba sallallahu alaihi wasallam so da samun annabi rahama ne wa sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wai inda ake cewa a yanke mu sai a ce wani mu wanke saboda mu ɗan gata ne da al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah mun gode wa atina wasu sultanan mubinan sai muka ba annabi Musa sultanan wani wata hujja mubinan bayyane a kan cewa cewa Allah ya ji su kashe kansu sai suka kashe kan nasu sannan Allah ya musu ya musu wannan aka musu wannan afwa
وأخذنا منهم ورفعنا رفعنا فوقهم ذوي ميثاقهم وقلنا لهم اسجدوا ولا تدعوا ميثاقا وكان من ميثاقا غليظا ga wani kuma da aka kawo attawaran lokacin da aka kawo attawaran annabi musa ne dun faro ya samu suna bautawa dan maraki sai hankalinsa ya tashi ya sake allunan ma ya kama kan dan uwansa harun yana cewa haka za ka nuna bayana haka za ka nuna abin da abin da nufarka ka munke na ka bata mun jama'a ya ce la ta kul biliyati wa la birasiya inni ka da fara wani wanda ko kauli ba laifi na bane na yi wa'azi na yi sun giji kuma in ta in bar su karka ce na raba al'umman ka bayan ka shi yasa na ja ka dawo ka sanin mu dai mu gaya za yi to da aka yafin aka karanta mun suka ce a a a mu wannan guje-guje sun mara na yi ba za mu iya ba ba za mu wannan guje-guje da aka wacin astorin ba za mu iya ba za mu iya ba sai Allah ya sa mala'ika da bi ɗauko dutse mai girma kamar yawansu sai aka ɗaga dutse ga to ko ku ɗauki ko ku karɓi hukuncin attawa da aka kawo muku ko ko wannan dutse ya faɗo a kanku sai suka faɗi suka yi sujada don tsoro amma ka su jiran ido ɗaya ne a ƙasa ido ɗaya kuna kallon dole kada ya faru wato su yi su jira da gefe kenan ido ɗaya na kallon sama ido ɗaya na kallon da ya su jira har yanzu ga wasu haka su jira su take wai kan dutsen da ya faɗo a mun biyo mun kara mun suka karɓi a tawarar shi ne allah ke maimaitawa ana kawo abun gutsiri gutsiri a nan saboda an riga an yi bayani da filla filla su bakarati nan dai ana karantawa ne a jirgin inadi na su wayannan yahudawa ba ka amma da ɗaukar hukumar ba su jira kuma haka da aka je yakin jama'irawa da aka je annabi musa alaihi salam sai ya tura yan gangane su gano wajen jama'irawan nan ya suke sau ya zai gamsu ba ci a a a ai su manya ne wanda ba za a yi yakan su ba sai annabi musa da ku rufe ku rufe wannan asiri kar ku bayyana amma ina sai suka ta suka ta gawa jo a a wannan jin aba ga wanda sai ga wanda ga wanda ga wanda suke suka ta fa Musa fazhabanta wa rabbuka faqatila inna huna qaiduna Musa fa mu ga an ba mu labarin wayannan mutane ga yanda suke wa ga yanda suke ba ba mu zuwa mu yake su ba kai dai ka je da kai da ubangiji ka yake su mu dai muna nan sai ka dawo to cewa suna nan din nan Allah ya ce kuna nan ko to kuna nan din sai suka zauna a wajen shekara arba'in za su yi ni tafiya su yi tafiya su yi daga an sa zango an kwana sai a farka inda aka tashi jiya sai da shekara arba'in haka wai nan ana nuna cewa zama da mutane banza sai ya cutar da mutumin kirki ma annabi musa na ciki ba annabi ba na ciki amma da su ake wahalar to kuma a kuma zama da mutumin kirki zai amfa mutumin banza ga sunan sun saba wa Allah ne aka musu haka amma ikon Allah rigarsu ko dauɗa ba ta yi ya kamata shekara arba'in kan ai yi guna kan ina ma za a gansu to amma saboda zuwa tare da annabi Musa da wani manyan bayan Allah wajen rigarsu ko dauɗa ba ta yi balle ta tsoba ta diddige sannan kuma kullum inuwa a gidajen suna wasu inuwa ba sa tafiya a rana kuma ana kawo musu abinci daga aila za a kawo musu ruwan mando da 'ya'yan shila kullum shi ne abincinsu amma nan ma don nuna irin ta irin zuciyan banu isa da ƙeƙashewa wai an ce kar su ɗabi na gobe ina an ce in an kawo za a kawo ku yadda zai shegu ne kan ku ce za ku koye na gobe amma ina ta kuma san gobe tukunan ta koya su ta koya dan dai neman taɓa wa Allah ko ta yaya shi ba Yahudi Allah ya kiyaye mu to shi ne Allah yake faɗa a nan cewa to da abun ya kai ya kai shekara arba'in suka ƙare suka je to yanzu ga muka Musa mun gaje irin wannan abinci kullum daga ruwan mando sai ƴaƴan shila a mu yanzu muna son mu samu abin da ƙasa take fitarwa min bakaliha wa qissaiha wa humiya wa adasiha wa basaliha Allah ya ce kai kaito atastabdiruna alladhi billadhi wa anna billadhi huwa khair ashe yanzu wanda ake bashi nama daga Allah da abin sha daga Allah wai yace baya so ya fi so ya zo ya sha wahala ya yi noma sannan ya ci kai wannan ya ya ki gata tana tun da kai shikenan ibidu misra shikenan ku shiga nan malayan suna cewa an faɗi garuruwa da yawa wanda ake cewa shi amma dai ba ita misiran nan da ake kiranta misiran ba ne a misiran da larabci kamar birni aje ku shiga birni a to shi ya za shiga birnin nan shi ma sai aka ce in kun zo shiga ku shiga kuna sunkuyar da kai kuna ta hiddatun hiddatun wato muna tuba a ya- a- a- a- a kankare zunubanmu a kankare zunubanmu amma ina nan ma sai suka saba wa Allah an ce su shiga suna sun koyar da kai su bai suna ja da gindi an ce zai hindar suka ce hindatin hindatin hindatin kwaya kwaya kwaya kwaya kwaya duk shi ne Allah ka yi ta irin wannan aikin banza da kakannin waɗannan wanda ake magana suka yi don in sun yi irin zaɓa mamaki ai kakanni sun yi da wannan ma ubangidar waƙawar muna aka bisa sauti ko muka ce musu kar su kar su ƙetare iyaka wajen yin farautan kifi ranar asabar nan ma shi ma a wani zamani ne bayan annabi musa alaihi salam su yahudawan ne dai wata ma an gaita da hadatul bari idan rubuta da rabbatul latatihim cewa wani gari ne a bakin ruwa su garin sana'ansu su na kama kifi to sai Allah ya ce a banda su ranar asabar tunda ran asabar shine kamar ran ran bikinsu na sati suka zaɓa don manzo asalla ya ce Allah ya wasu jumma suka ce ba su jumma asabar suke so su yahudawa to ta da banda banda su ranar asabar to Allah da ikonsa kuma don jarraba ran asabar kifayen kamar sun san ba a farautar su nan sai su fito su cika kan ruwa suna ta wasan su suna ta wasan su kamar zan ba ba farauta ba ba damuwa to suka ce a su ba suka cewa to wannan gara ba haka za a barta sai suna yin wayo dan juma'a da yamma sai su su sa koma na kamun kifi ran lahadi da asuba sai a zo a janye kifin ran asabar sun fada sun cika koma ran asabar ran lahadi da asuba sai a zo a janye wai ba yi bauta ran asabar wai Allah za a yi wayo to sai ya zama mutanen ga yanzu suka suka shi uku wayansu suka bar farautar suna yi wa masu yi wa'azi ku daina ba ku daina ba ku daina ba wani suka ce a'a su ne ba zai amma wa'azi mai zai amfanar ba zai amfani wa'azi to ne wani suka ce amma da ma da sun larabe ku Allah dai ya san ne mun faɗa an kiyaye na mun mun faɗa Allah ya san mun isar to shine malamai suka ce wai da Allah ya kawo labarin ya aka kare daga ƙarshe Allah ya ce mun halakar da wanda suke suke farauta ran asa wanda muka hana wanda suke hanawa kuma mun tsetar da su wanda suka yi shiru kuma Allah ma ya yi shiru su wanda suka shi ba ta hana wannan su ma Allah ya shiru a kansu ko da yake dai ibn abbas da su ma dai akwai alamar su wasu kun suka tsiran ne dai amma dai ya zama ali dai cewa dai in akwai daman hana kar ka yi shiru ka hana Allah dai san ka isar kai dai ka nuna wa Allah cewa kai iya naka Allah ya san kai tun daga wanda ka faɗa a kwanakin baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra minkum munkaran sun gari bi yadihi yadda zai ba zai bai karba zaka dole liman eh gana abu mara kyau to ka hana da bakinka a ka hana da, da hannunka wannan kamar da shi yake faɗa kamar gwamnati da da umman ta kenan ko ko mai gida a gidansa in ba zai yi in ka hana ba zai yi ka hana da hannunka ba baka da iko akan wanda suke yin to ka yi ka hana da bakinka ka yi ka faɗa ka faɗa ka yi faɗa ka hana ka faɗa ka hana to akwai inda yake kawa in ka yi magana a kai ɗin ma shi ma matsala ne za ka iya rasa rayuwanka a kai a to shi wannan sai ka yi ka ƙi da zuciyanka ka nuna wa da ba ka ba da son ka ake yi ba zuciyanka ta nuna ba ta so to shi ne Allah arsala ce wa zalika tsawon imani wannan ga shi ne yafi rauni cikin imani ƙi da zuciya shi ne yafi rauni a cikin karfin imani saboda su akwai malamai a wajen ɗaukan azima da ruksa sun yi saɓani shi imam malik da imam shafi sun yadda irin wannan a ɗauki ruksa a bar azima amma shi imam ahmadu hanbal shi ya ce a ɗauki azima suka ce su imam malik fatawansu cewa malami in ya san zai faɗi magana ya yi wa'azi a kan abin da ake yi yin wanda zai kawo a rasa rayuwansa to ya kame ya yi shiru don an samu gaba masu halin kirki masu neman masu karatu in baya nan ya za a gyara da aka yi wannan maslaha ya gabe wasu faɗin shi ne maslaha shi a wasu na hamdu ce a ai malami a rubuta cewa ya faɗi gaskiya akan gaskiyan ne ma rasa rayuwarsa shi ma wa'azi ne wasu zuwa gaba shi wannan mamurna hambaliya kenan suke da wannan ra'ayi da amma dai duk dai shi ma ya zo mazhaba ne duk wanda ka ɗauka shi ma ko wanda ka ɗauka shi kuna misali wai kamar ɗaki ne wanda yake da ƙofofi hudu to in gaga wannan sai ka duwa ga ta ya fi sauki sai ka wuce yace misali wannan koyo guda uku duk macizai a duk zakuna sun buɗe bakinsu nan kuma sai ga maciji amma kuka tafi a ɗakin sai sai ka dauka da ku hurba kan maciji sai ka wuce a wanka saboda ya fi sau duk wajen neman wanda ya fi sauki sai ka dauka inda a cikin mazhabobin ne ba za a ci mutum ya yi laifi ba ya daga fata malamin da ya isa daga fatawansa ba za a ci yayi laifi ba amma kuma sai dai kowa fa a bar shi da fatawan malaminsa kar a tirsasa mutane a ce ko dole abin fatawan malam wani a annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai dai yake da dole a ji sallallahu alaihi wasallam dole shi kam dole amma duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai malam ne to malam kam sai ka zabi wanda kake so duk za a ji a dauki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin da ake bada dama a nan hadisin manzon Allah ne yace man ijtihada fa asaba falahu ajrani mai da wal ajr wahid yace in mutum yayi ijtihadi ya samu daidai wajen yi dace da abin da Allah yake nufi da ijtihadin sa za a bashi lada biyu ladan kokarin ijtihadin da ladan samun daidai din sa in kuma yi kokarin ijtihadin da ne bi gaskiya sai ya zama da yayi kokari dan Allah yayi amma sai zama ya samu kuskure bai dace da ainihin wanda Allah yake nufin ba nan ba ma maganar zunubi ake ba a Allah annabi yace Allah zai bashi lada daya ladan kokarin sa neman gaskiyar Allah zai bashi saboda ka duk wanda ke cikin wayannan ayyuma kai daidai kenan sai dai ke wani maka wadaka ake a cikin sa kowa sai ya dawo kan maganar malami daya to wannan kan ba a yi adalci ba kenan sun wanda la ta adrisu sabti cewa kar ku keta da iyaka ku yi farautan kifi ranar asabar wa kan zaminin misa kan galizan hakika su waɗannan yahudawa mun yi alƙawura da su alƙawari mai ƙarfi na ƙarfafa wa muke alƙawar da su amma ina duk zuwa kai alƙawar da aka yi da su
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
fayawan dun bisa ga hukumin bi ayatin layi lokacin bi abin gari haƙƙi na ƙwarin gulun rambul balla ana wallawa bi kuburin fala yi minuna illa kalila bal tsaba allahu alaiha bi kuburin fala yi minuna illa kalila fayawan dun bisa ga kaji dai mun yi alƙawara da wannan yahudawa ba zuwa isra'il mun yi alƙawara da mun alƙawara da su amma suka yi ta karya alƙawaran suka yi ta karya alƙawaran fayawan dun bisa ga saboda wannan kai alkawar da suka yi ne wa kubrihim bi ayatin layi da kafirci da suka yi ayoyin Allah wa qatlihim wal anbiya bi ghairi haqqin da kuma kashe annabawan Allah da suka yi wai malaman malaman sa ta wai mi ghairi haqqin nan wai la mafhuma lahu cewa ai ba ba cewa an kashe annabi kam ai wani cewa wani za a ce ba hujjan kashewa a wato wai su din ne ba su da hujja wajen kashe annabawa su ba wai ba hujja a wajen annabawa a su din ne ba su da hujja wajen kashe annabawa annabin Allah da ya zo ya gyara ka ya mai da kai na Allah ya gyara ka ka samu lahiran ka ta yi kyau sannan kuma ce sakamakon sa a nemi kashe shi wannan ai bai dace ai wannan ba su ne ta wajen su ne su ne ba su da hujjan ma domin alheri suke na wasu annabawan Allah alheri suke neman su da shi a wadda gane haƙƙin sun nemi kashe annabi muhammadu ma da kansa sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya sun kashe annaba da yawa annabi muhammadu da kansa ma sallallahu alaihi wasallam sun nemi kashe shi saboda da aka je khaybara sallallahu alaihi wasallam wata bayahudiya sai ta dafa ta tambayi a cikin abinci kan menene shugaban da ya fi so aka ce mata nama naman karamar dabba a cikin ma ya fi son kataran gaba sai ta dafa akuya ta sa wa akuyar sammu ta sa sammun sosai a cikin kafar gaba sai ta ɗauko ta kawo manzar ce a kun zo kun sauka garinmu to ga diyafa wai ga abincin maraba da ake wa baki ta kawo annabi ta yusun ku zo mu ci annabi daga kai hannu sai ya ɗauki wannan katanan gaban sai ya ɗauka sai ya kai baki yana kaiwa sai tana ce masa ya rasu Allah karkaci karkaci akwai sammu a jikin rasulullah karkaci akwai sammu a jikin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni wasu mutum ya rasulullah shi kenan amma akwai wanda a cikin sahabbai ya ci ya zama shi kam ya yi shahada a kira ta ta ce da gangan ta yi ta san cewa in annabin Allah ne ba zai kama shi ba in ba annabin Allah ba ne kuma ya kama shi an huta da shi kadifa yahudawa kenan to shi ne Allah ya kama irin mugun halinsu irin ayyukan banza da suke da in taurin zuciyarsu a wakati wadanda biya min gari yakin wa qawlihim qulubuna gulfun suka ce su zuciyoyinsu ma a rufe suke ko kuma a gulfun wato bi ma'ana da jam'u gilaf cewa mu zo mu a cikin suke da ilimi ilimin ga ba zai amfani da komai ba zai kare ba zai kare da komai ba to duk da Allah ya karyata su wa qul bal tabaqa Allahu alaiha bi kufri a a ba haka bane Allah ne ya tuttoshi zuciyoyin nasu saboda sun riga sun cewa Allah sun kibin ayoyin Allah ga su irin wannan abubuwa da Allah ya wasu na na na ni'ima amma ina ba su duge ni'ima da suka kafircewa ni'ima da Allah ya musu to wannan ne yasa Allah ya toshe zuciyoyinsu ba su yi imani ba fala yumna illa qalilan ba za su yi imani ba sai dai kaɗan daga cikinsu ko kuwa imaninsu kaɗan ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam butanan aziman da kuma dai kafircewa annabi Isa da suka yi su Yahudawan nan ba ta tsaya nan ba ma babarsa sai da maryam suna gaya mata wato suna mata ƙazabi butanan aziman suna mata ƙarya wani ƙarya mai girma in ji Allah subhanahu wata'ala shine suna jibanta cewa wai shi annabi isa a'udhu billahi tan a bakin su wai ba dan halal bane a'udhu billahi wai aikin banza tai ta samu shi a'udhu billahi tan ne irin ganganin ganganin yahudawa Allah ya kara al'antar su shi ne Allah yake cewa ga mutanen aziman sun yi ƙarya mai girma suka yi wa ita sai da maryam alaihi salam cewa wai ta samu ɗa ba da miji ba Allah ya ce ai ba abu ne mai wahala ba inna masala isa in lahi ka masali adam khalaqa min turabin summa qala kun fayakun Allah da yake yin kayan da ake aiwa tsakanin uwa da uban ma ba uwa da uban ne zai kawo ɗa ba Allah ne ya kawo ɗan kam don da yawa za a ga an yi aure tsakanin uwa da uban an yi shekaru an yi shekaru ba aihuwa don Allah bai ga dama ya kawo ba a shi da ba uba ne ya kawo ba Allah ne yake kawo su bada wata ala don haka don an ganta da ɗa cewa bai da uba a to ai ɗan za a saurara a ji don da ta je ta fita bayan gari kamar wanka sai mala'ika ya zo mata ta ce a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala inna ma ana rasulu rabbiki liyahab lakin gulaman zakiyan ni ɗan saƙo ne daga Allah Allah ya kawo in kawo miki ɗa wanda yake tsarkakakke ta ce an ne ya kunu ni gulamun walan ya sassi bashar a'a ya za a yi kuma a ce ni daban da miji miji bai taɓa taɓa jikina ba a ce kuma zan aihu kala ka zari kala rabbi wa alai hayyun a wannan ai Allah ne ya faɗa shi Allah kan kawo ɗa ba uba abu ne mai sauki a wajen Allah ne in ya ga dama ai saboda haka an yi an gama kawai shi kenan sai fajal bakazu kawai sai ta ji a naƙuda ya zo mata nan da nan sai ta rufi annabi isa ta ce a'a a'a ya leta ni mutu kabla hadha wa kuntu nisamman siyan ina ma a ce na mutu kafin wannan rana a ce na haifi da ba ba miji ba miji sai Allah ya ce a a abun da muka bakin ba na tashi hankali bane na kunciyar hankali na kunciyar rai ne abu ne na farin ciki muka baki amma ga alama ki gani ga ga wani fitattun dabino ki karkada shi za ga ya miki yayi ya ga ruwa zai gudana ki ci ki sha fakuli washrabi wa qarri ainan ki ciki shi hankali ya kwanta abin da muka bakin abu ne na girma ba na walakanta ba ne amma in kin je wajen mutane ya su tambaye ki cewa ya aka yi ka samu ɗa ba miji ki ce ya ba da amsa da kansa to da ya je ku da tazo shi haka kuka ce a'a ya auti harun ma kana abokin rasauin wa ma ba ta muki mamiyar mace a'a ya baiwa Allah ina yi ka samu waɗa mu dai sanin mu a shi babanki ba ta yi da aiki mara kyau ba kuma an san cewa babarki ba mai aikin banza ba ne to ina yi ka samu irin wannan hali yi ka samu waɗa ba miji fa sha ya tilai ta ce a gashe ya ba da amsa sai ya ce ƙali inni abdullahi ateniyar kitaba waje ayi na biyan waje ayi wasu ana wa kuntu ausa ni bis salati wa zakati ma dumtu hayya ta shi ai bawan Allah ne kuma annabin Allah ne Allah ya masa wasiya ma ya rika yin sallah ya rika ba da zakka dukan yana yana rayu kashe kenan wannan ya isa shaidan cewa shi annabi Isa alaihi salam haka Allah ya ga dama ya yi shi amma sai su wannan Yahudawa suna masa suna suna suna gaya masa maganganu mara daɗi da shi da ita babar tasa sai da maryam duk dai saboda Allah ya nuna irin mugun halin wannan yahudawa Allah ya kiyaye wani sharrin su Allah ya kiyaye wani imani mai bakacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wani imani Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara taimakonsa Allah ya kara damu da kwanansa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martabar musulunci Allah ya taimake su makiya musulunci Allah ya wani maganin su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani karfin da yake ba musulunci to Allah ya wani maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsawaita wanda za a yanta musu gafara cikin sa wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zanta kasar mu lafiya duk da Allah ya yi wannan ciwo da ya dami duniya Allah wannan annoba da Allah ya yi Allah ya dauke Allah ya yi Allah ya yi Allah mutuwa Allah mutuwa na daga ma fara safawa minna Allah mutuwa Allah mutuwa Allah mutuwa Allah kama na gafara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kyawun imanin mu da wani ga na dare Allah ya babu wani ga tsoro Allah ya kiyaye mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu rasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu kara lafiya kuma Allah kara musu lafiya Allah ya kara musu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajara sani fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق الناس لك والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين